أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر wannan sura ana ce mata suratul muddathir saboda akwai batun muddathir din a ciki kamar yar uwarta ce da muka fito ya ayyuhal muzammil ita ma wannan makka aka sauke ta tana da ayoyi guda hamsin da shida tana farawa da bismillahir rahmanir rahim kamar yadda sauran surori suke farawa saukanta ita wannan sura malamai sai manganu akai masana tarihi a wurin tafsiri wansu sukan ce wannan sura ta rigayi wannan sura da muka karanto wadda muka fito a ciki ya ayyuhal muzammil wurin saukarwa saboda kula da zancen abin da ake faɗa ya ayyuhal muddathir kum fa anzir wa rabbaka fakabbir wansu kuma sun tafi akan cewa ya ayyuhal muzammil ita ce gaba sai da aka sauke ta sannan aka sauki wannan to wannan dai duka maganganu ne na malamai ba wani mushkila akai ko ka dauki wannan ne aka fara saukarwa ko wancan dukan su dai tanzilun minar rahmanir rahim qur'ani ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar kuma ta hannu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah yace ya ayyuhal muddaththir ya kai wanda yake rufuwa wannan sifa ne na annabi idan mun ce ita ta biyo ikira wurin sauka to kenan lokacin da annabi ya dawo gida a firgice saboda tashin hankalin abin da bai taba gani ba idonsa na ganin jibril din nan ya dawo ya ce wa matarsa khadija ta rufa shi ta rufa shi da bargo to wasu na fassara shi disar ɗin da bargo amma dai abinda muka faɗa a baya shi disar shi ne abinda za a rufe jiki da shi bayan an sa wani sutura a jiki to kaga zai ɗauki bargon zai ɗauki riga zai ɗauki dai wani mayafi wanda mutum ya rufe kansa da shi to da ya zo ya ce matarsa ta rufa shi ta rufa shi ɗin nan bayan ta rufa shi sai jibril ɗin kuma ya dawo ya same shi a kwance yana jin tsoron wato bayan har an je da shi wurin wannan dacijin malami warkatu bin nofal an dawo kenan to sai jibril din ya dawo da wannan magana idan mun dauki hakan ne in ko mun dauki wancan ce ta farko to kowanne dai ya dai hirgita ne kuma ya dawo ya rufa saboda jin tsoro tsoron Allah ya ce Jibril ka je ga yawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce ya ayyuhal mudaththir ya kai wannan da yake ruwa da abin ruba kumta shi fa anzir je kai wa'azi to dama an sauka masa wa anzir ashiratakal aqrabin shi wa anzir ashiratakal aqrabin ya rigi wannan surar saukarwa ka fara yi wa danginka na kusa wa'azi tunda alheri ne alheri ana so ka fara da danginka to shine sai ya hau dukin safa in shine ya hau in jabal abi qubais din dai kowanne dutse da ya hau dai dutsen sai dinga kira ya bani fulan ya bani fulan ku zo suka tattaru yace musu inni lakum nadhirun baina yadai azabin shadid ni ina muku wa'azi kar ku je ku fada cikin matsala ranar lahira to shine ah, Abu Lahab ya tashi ya nune shi din nan nan da na Allah mai da radi tabbace da Abi Lahab wa tabba sai aka dawo yanzu tunda ya fara yi ma dangin sa wa'azi to yanzu an ba shi dama ya fita ba sai cikin yan uwa ba na jini yan uwa na mutuntaka yan uwa na zamantakewa kowa ma yanzu an ba annabi dama ya kira shi sai dai wanda bai karba kira ba Na'am.
kumta shi fa'anzir kai wa mutane gargadi wasu ya baka fatahhir suturarka kuma ka tsalkake ta tunda an baka damar kai sallah to dama annabi sallallahu alaihi wasallam da tsalkinsa amma mu ana gaya muna ne mu tsalkake jikunan mutukuna wasu ya baka fatahhir mu tsalkake ka- suturarka ka tsalkake ta ya rasulullah to mu kenan ake gaya mana mu tsalkake suturorin mu din ka mu je mu yi sallah saboda shi annabi dama da tsalkinsa sallallahu alaihi wasallama a kowane lokaci wa rabbaka fakabbir ubangijinka ka girmama shi kai ta cewa Allahu akbar Allahu akbar kai ta girmama Allah tabaraka wataala kuma ثيابك فطهر wa thiyabaka fatahhir bayan ka kabbara ubangiji ka yi ta girmama shi din nan to suturarka kuma to ka tsalkake ta to suturan akwai larabawa wanda shi da ma qur'ani an riga an sauke shi ne da larabci saboda haka idan saubu sukan bashi ma'anan hali wato kamar ɗabi'a نعم yanzu balarabe zai iya ce ma zahir siyabak wai ma'anan abin da yake nuhi wai ka gyara halinka نعم zahir siyabak ba wai yana nuhin sutura na ma'ana ba na, na wannan zahiri wato ka gyara halinka to in haka ne aka fassara da saubu akan ɗabi'a dama Allah ya faɗa a wani wuri wa innaka la'ala hulikin azim Hmm.
kenan wa siyabaka fatahhir tunda mun baka dama ka je ka yi wa'azi wa duniya gaba ɗaya to halinka to ka ka ka ƙara gyara shi نعم dama addaba ne rabbi a sana ta adibi Hmm.
sannan ubangiji ya gaya masa wa lokunta fazzon galizal kalbi lan faddu min haulik ashe ana nema wurin mai da awa zo mai kyawun hali Na'am.
mai kyawun hali shi yasa lokacin da annabi Musa da shi da Harunu Allah ya tura su wurin mm, Fir'aunu su je masa faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha yi musu magana cikin kwanciyar hankali to kowanne aka dauka dai ya sifantu da annabi din ya- shi mai kyawun hali ne ko mai tsalkin sutura ne sallallahu alaihi wasallam a warabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir suturarka ka gyare ta sosai halin naka kuma dama mai kyawu ne to ka ƙara sanyin hali wurin sunnan saboda su iya karɓan abin da zaka gaya musu والرجز فاهجر warrujuza fahjur gumakan nan wanda ka sama suna bautawa kai baka taba bauta wani Allah ba saboda haka gumakan nan sune rijis warrujuza fahjur wato fahjur rijiza kenan Mm.
ka kaurace ma waɗannan gumaka da kake ganin suna bautawa saboda haka kaga dai annabi ake gaya ma amma shine manzonmu sallallahu alaihi wasallam shine aka turo muna ma- kamar kenan inda muka karanto a baya ya ayyuhal muzammil kum al-layla illa qalilan nisfahu aw qus minhu qalilan aw zid alayhi waratil qur'ana tartila ana gaya muna ne mu tashi daga bacci da dare mu dinga ibada Na'am.
to nan ma ana gaya muna mu mu dinga kabbara Allah mu gyara halinmu mu dinga tsarkake suturanmu sannan wani Allah mu nisance shi warrujiza fahjur Mm.
gumaka ka kaurace wa gumaka ولا تمنن تستكثر wala tamnun tastakthir karka yi kyauta sannan ka nemi a ƙara maka wannan hususiya ce ta shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tun farkon saukar musulunci yanzu laraba suna da al'adu idan biki ya samu mutum aure ko wani biki za su je su yi wa juna biki kamar dai al'adun mummunan kasar Hausa Na'am.
ana biki mutum ya haihu ko ya aure ko ya samu wani abin murna kana samun ka bashi ko dubu biyar to shi ko in ta same ka to idan bai iya baka dubu goma ya baka koda bakwai ko shida in ma abin ya ci tura to ya maida maka biyar ne Mm.
wato muna ce masa da hausa biki ko kuma ɗegiya har malamai suna ganin idan mutum bai mai da abin da aka bashi ba to kai da ka bayar ka samu ka ce baka yarda ba misali mutum a ƙauye ya zo da kaji ko itace ya kawo maka kai mutumin birni to in ya kawo maka din nan ko irin azumin nan to idan zai koma sai ka duba gani shin kajin nan za su kai nawa a kasuwa ba za su yi dubu biyar to ko ka kiya ka bashi biyar ko ka bashi shida ko bakwai to idan ka bashi kasa ga biyar ko uku ko hudu to ya samu ya ce a dawo da kayan ce malam eh to kayan na a dawo min da abina wannan bai laifi ba amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam an hana masa duk wanda annabi zai bashi zai bashi ne kawai saboda Allah inma nutimukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura shi annabi an hana masa amma mu an ba mu dama wala tamnun tastakthir ولربك فاصبر walirabbika fasbir abinda ya shafi lamarin da a wannan da kake yi ya rasulullah mun riga mun gaya maka wa thiyabaka fatahhir saboda haka walirabbika fasbir kai ta hakuri da lamarin wannan kira da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya aza maka kai hakuri ba gulmakun dubid amina rusuli ba kai ne farkon manzo ba sannan duk abin da suke gaya maka din nan yi haƙuri da duk wato ana gaya manzo Allah kenan yayi haƙuri da aza qaumihi cutar da jama'a suke masa wali rabbika fajbir ka yi haƙuri da wannan da'awa da kake yi da ubangiji tabaraka wata'ala ya aza maka irin wutar da za su dinga yi maka kai ta haƙuri ya rasulullah فإذا نقر في الناقور fa idza nuqira fi an-naqur kai ta haƙuri ka bar ni da su wanda bai yadda ba akwai ranar da za su ga abin da suka aikata fa'iza lokacin da nukira aka yi busa finna ƙure a cikin abin bushi shine kafo wani fi hafi suri fasai kaman fi samawati wa man fil ardi la man sha Allah sun manufi hafi ukura fa'iza hun kiyamun yanzurun saboda haka ranar da za a yi busa kowa da kowa ya suki ya faɗi ya mutu sannan a koma busa kowa da kowa a dawo masa da rayuwarsa a zo a yi sakayya to ranar wanda ya biyar maganganunka zai ga abin da lamarin zai kasance masa fai za nu kirafin naku فذلك يومئذ يوم عسير fadhalika yawma idhin yawmun asir kai ai wannan ranar da da ai busa din nan fadhalika wannan kan yawma idhin wannan yini din zailin yawmun asirun yini ne mai wahala على الكافرين غير يسير zalika yawma idhin yawmun asirun alal kafirina ghairu yasirin yini ne mai wahala faranar zalika yawma idhin yawmun asirun alal kafirina wuni ne mai dan karan wahala wurin kafirai gairu yasirin bai da sauki Allah ya kiyaye mu ذرني ومن خلقت وحيدا zarni wa man khalaqatu wahida saboda haka ya rasulullah kaji dai na riga na gaya maka can ah, da- zarni wa man yukadhibu bi hadha alhadith sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa amli lahum inna kaydi matin نعم kuma can ya faɗa eh, ka bar ni da waɗannan da ulin na'amati wa mahilhum qalila banni da waɗannan miyagu da suke ganin na ba su ni'ima irin su Walid ibn Mughira irin su Abu Jahl irin su ma duk wanda yake ganin wadatar da Allah ya bashi ko dukiyar da Allah ya bashi ita take rudansa yana kutsawa a cikin ayoyin Allah ko baya da'a wa Allah saboda ganin yana da wannan Allah ya ce ya Rasulullah barni da shi نعم wannan an ce ayar tana magana ne kan Walid ibn al-Mughira نعم wannan katon kafirin da aka yi bayaninsa a can inda muka fito to kamar ana maganar sa ne anan amma maganar za ta nunar da cewa lalle a kansa aka sauke ayar tun da farkon saukar ƙur'anin ne amma ko da an sauki aya ta yi tahsisi akan wani wato ta keɓanci wani a wancan lokaci to tana ta aiki ne ga duk wanda irin halinsa نعم zarni kabarni ya rasulallah صلى الله عليه وسلم ذرني لمن ومن خلقت وحيدا barni da wanda na halicce shi ni kadai ni fa na halicce shi ko daga yace inna inna inna khalaqana al-insana min nutfatin amshajin naftarihi wa ja'alnahu jami'an basiran inna hadinahu as-sabila imma shakiran wa imma kafuran kar ga tunanin da ni da wani a ni kadai nayi kowa komi da kagin ni kadai nayi shi kuma da nayi shin nan na kare wa ma masana min lugubi zan ni barni wa man khalaqatu wahidan da wanda na halitta ni kadai ba wanda ya kama min lokacin halittarsa وجعلت له مالا ممدودا waja'altu lahu malan mamdudan na halicce shi ni kadaya waja'altu na sanya ko na bashi lahu garai malan dukiya mamdudan mai karuwa نعم kullun dukiyarsa karuwa take yi awakai ne timakai ne rakuma ne shaguna ne abuwa ga sunan gonakai na inabai da na dabinai a aif da sauran wurare ga sunan na bashi da yawa shine waludul maghira da duk wanda ya irin halinsa mai kutsawa cikin ayoyin Allah mai girman kai saboda ganin Allah ya bashi dukiya ko Allah ya bashi mulki ja'altu lahu malan mamdudan وبنين شهودا wa banina shuhudan na bashi ƴaƴa ga sunan halarci gabansa duk inda yake tafiya da su yake tafiya saboda nuna isa a lokacin yana da ɗa wajen goma sha No.
duk maza ka san inda aka fito samun ƴaƴa da yawa hakan nan kam ba irin yanzu ba ne yanzu komi Allah ya kawo shi cikin sauƙi kana gani ba irin da ba da in akwai gida da mutum biyar sai ka ji ana kiran kai akwai mutane da yawa har gari ka ji muna da nana ce masa maza goma نعم kaga ana alfahari da ake akwai mazaje kenan Na'am.
maza har guda goma ba irin yanzu ba to shi ya'ya goma sha gare shi to amma kuma cikin ikon Allah dai ka can inda Allah ya ce ya haƙuri ya rasulallah an nubaddila khairan minhum wa ma na nubi masbuqi yana yiwa in canza wanda suka fi su in kawo wansunsu kuma wannan ba zai buwaye ne ba to shi Allah sai ya canza da cikin ya'yan nan goma nashi da wani abu to sai ukun suka musulunta akwai walid mai sunansa walid ibn walid ɗansa ɗaya kenan sannan akwai Khalid ibn Walid sannan akwai Hisham ibn Walid wanda duk musulmai ne kuma sabbai ne mutanen kirki الله أكبر kuma ƴaƴansa ne مم.
to a lokacin kamin su shiga musulunci suna daga cikin wanda yake zuwa da su yana ingizawa su yi maganganu biya gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ta can ne ma imani ya ɗauke su مم.
daddaya har suka samu suka musulunta ubanina shuhudan na ba shi yaya ga sunan tiriyan ɗinsu maza goma sha a gabansa duk inda yake da su yake alfahari yana gaya mutane ni ni nake da yaya da yawa ni za a nuna ma isa ni za a nuna ma mulki ni za a nuna ma dukiya ya'yan nan nawa ba su isa ba ma shi ne nan gaba da za a sauki wani aya sai ya ce oh ni na aza wani magana arziki ne ma ta ce muna ai muna farfaganda da da in an je lahira ai kaza ni ku bani da mala'ika kaza zai zai maganin su wa bani na shuhudan ومهدت له تمهيدا wa ma hattu lahu tamhidan na shimfida masa dukiya wa ma hattu na shimfida lahu gare dukiya tamhidan mai yawa shimfide har bai san da zai da ita ba ta yi masa yawa dama wani lokaci dukiya in ta yi yawa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ni'imatani ah, magbunun fihi ma kathirun minan nasi as-sihhatu wal faragh نعم akwai alheri guda biyu ni'imomi guda biyu mafi yawan mutane idan suka same su da wahala shi dan bai rinjaye su ba shine lafiya da dama da Allah zai baka dukiya kana da damar kai kaza kai kaza ba kai ba ga dukiya maimakon kai amfani da ita inda ya kamata amma da wahala shi dan ya bari ba zai bari ba wa tulahu tamhidan ثم يطمع أن أزيد ثم كلا إنه كان لآياتنا عنيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا دون كو ينا واوا يا غنا باشي آية na bashi dukiya na bashi isa a garin maka abin da ya faɗa da wahala a tayar ka san idan mutum ga dukiya ga jama'a to a gari wa ana tsoronsa ko 'yan siyasa yanzu inda ya ce kana da dukiya kana da jama'a to ko, ko kashin mutane kake yi da wahala ba sa shiryawa da kai inda kana da dukiya kana da jama'a duk abin da kake nan dai ana so a shirya da kai saboda jama'anka ko saboda dukiyanka to zamanin da ma haka ne wai wannan shina wawa yayi tunanin in ƙara masa dukiyar in ƙara masa ƴaƴa in ƙara masa lafiya ina shi kam na gama da shi ba zan ƙara masa ba shi wannan tun anan Allah riga ya yanki ka sa akwai wanda idan ma mutum bai bi Allah ba dai Allah zai iya ta bashi ga kafirai nan Allah ba su da yawa amma shi tun daga nan Allah ya magani sai ce ba zan ƙara masa ba sun sannan ya tsama'u ya dinga tunanin da ana azida in ƙara masa dukiyar kalla ko kusa ba zan ƙara masa ba dalili innahu don shi kana ya zamo anidan mai taurin kai da ayatina ga ayoyinmu saboda haka ba za mu ƙara masa ba da yawa kana ganin mai taurin kai da ayoyi an ƙara masa kadi ba fir'aunu da muka fito a baya kaji fa da ɗagawa da jin daɗi da mulki da komai da dukiya da ta mai yawa sai ce shine Allah kuma Allah kullum ƙara masa yake yi kullum ƙara masa yake yi kaga sanasta da rijihu min haithu la alamu kenan wa amri lahum inna kaydi matin amma shi kam walid ibn al-mughira Allah bai yi masa haka ba innahu kana la yatina anidan sa'urhiquhu sa'uda sa'urhiquhu sa'uda barni da shi ya rasulullah katun inda Allah ya ce zarni wa man halakatu wahidan to ai magana sani ake tai da irin miyagun abubuwan da yake yi sa'urhiquhu da sannu zani hada shi da sa'udan muguwar azaba mai karuwa in ya zama sa'ud na azaba take hauhawa cikin sa'ada kenan tana kakkaruwa kenan ko kuma sa'urhiquhu za mu tilasta shi a wuta sa'udan musa sai ya hau wani falalan dutse da yake a cikin wuta ya hau shi ko mu ce gangaro ya fado ya fado sannan mu ce ya koma hawa ya in ya haye saman dutsen cikin wuta ko mu ce gangaro ya fado wai a dinga gana masa azaba hawa da sauka hawa da sauka hawa da sauka a cikin wuta din kowanne an fassara a hakan nan sarugu sa'udan za mu haɗa shi da azaba wai take karuwa to ko dutsen ne dai aka aza shi ai kaga azaba karuwa ne take yi kullum sarugu sa'udan innahu fakkara wa qaddar فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر abin da ya kawo hakan nan wurinsa shi walidul mughira wani dogon tarihi ne shi ya kawo haka innahu don shi fakkara ya riga ya zauna ya yi tunani wa kaddara ya kwatanta ya ga yaya zan yi in yi maganin muhammadun nan sallallahu alaihi wasallama na wagar wa kaddar fakutila kai wannan mugu mutum Allah an ce shi kai fa kaddar la'anar kuma an yi masa ita gwargwadon tuna gwargwadon kwatantawa da yayi ko kuma kai fa kaddara sun makutila Allah an ce shi kai fa kaddara me yasa yayi irin wannan gwargwadawan da yake so yayi ya ci mutunci ya ci zarafin musulmi da da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa makutila kai fa kaddar fa nazara sannan ya koma ya sa ido ya yi tunani summa nazara summa abasa ya rasa inda zai sa kan saboda damuwa wanda zai yi maganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya ɓata fuska summa abasa ya ɓata fuska wa basara ya shiga cikin damuwa summa abasa wa basar thumma adbara wastakbar summa adbara wastakbar sai ya juya yayi taurin kai yace فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر da ya juya sun ma'adabara wastakbar ya juya ya girman kai sai ya ce in haza wannan abin da annabi yake faɗa ba gaskiya ba ne ba wani abu ba ne illa banda sihirun sihiri ne kawai yusar wanda ya karɓo wurin waɗansu cikin asar kenan yusar in haza kai wannan magana ƙarya ne ba wani Allah da ya sauka wa annabi illa qaulul bashar banda magana ne kawai ta wani mutum cewa Allah ya turo annabi da wannan magana ba gaskiya bane dalilin da har Allah ya masa waɗannan maganganu wanda ba su da daɗi lokacin da aka fara sauka alƙur'anin din zalla sallallahu alaihi wasallam mun ji dai a baya ba irin wahalar da ba su gwada masa a garin maka ba sallallahu alaihi wasallama ya ji damuwa daidai cikin irin wannan wata na azumi ga shi damuwa ta wa annabi yawa ga wannan abu dalib ya rasu ko matarsa khadija ita ma Allah ya karbe ta damuwa ta dami annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shina dan taimaka masa wannan ma tana taimaka masa ba inda inda ya dafa ba dadi sallallahu alaihi wasallam kai to bari in bar garin nan in koma wurin dangi na can bani sa'ad din nan wurin hawazin ko ina dan samu su taimaka mini cikin wannan ida manzancin nan da Allah ya azo mini shi kenan sai ya tafi an dai wannan tarifin a baya a gurguje da annabi ya tafi ya sami manya din shugabannin kasar na ta'if din sai kira su ya ce kun gani na zo wurinku kun gani ni mutumin ku ne to Allah shi ne na zo wurinku ku taya ni ku yi da balligu anni walau ayatan ku taya ni yi da wannan manzanci da Allah ya aza ni ya aza mini ina neman mataimaka ku taya ni sai shi babban ya ce to menene kake nufi tukuna suna da sarakai guda uku da shugaba da mataimaki da mataimakin mataimaki da haka suke guda uku sai ya ce musu kaji abinda Allah ya turo ni da shi dan karanta masa wani abu na alkur'ani ya ce wai wai wai ai wannan abin shi ya sa mutanen ka suka kika kai Muhammadu wannan abin shi ya sa mutane kaga don Allah ka koma garin ku karka tasowa muna hankali a cikin gari gaskiya mu ba za mu yarda da wannan tashin hankali ba wannan shi ya sa mutanen ka sun ka kika mutanen Makka kuma rikicin da ka kawo a Makka shi za ka kawo mana anan sai shi ko dayan sai ce a wannan kam shine gaskiya ai wannan Muhammadu ko kaɗan karka faɗi wani abu guda tak daga cikin abin da ka ce Allah ya sauka maka ba mu yarda ba mu yarda ka wani tashi hankali a cikin gari ka rikita mu ka raba aure ka raba uwa da uba ka raba mata da miji aboki da aboki wannan tashi hankalin da ka kawo shi ya maka ta samu rikici ba a samu zaman lafiya ba da kuna zaune da jama'an ka lafiya lau ka zo wani jaye jaye wai kai manzo Allah ne Allah to gashi nan gashi ne suka nafi daurin zama ka kasa Allah mu kamar mu na garinmu garinmu ba zai zaune ba ai ɗayan na ukun karami ya fi su muni za abin da ya ce wanga na biyu ya karfafi waɗancan shi na ukun ina shi ko sai banna sai ce kai ai ba abin da yafi wannan banda mu hada shi da wawaye da mahaukatan garin nan da zauna gari maza su su jajjefe shi su kore mana da gari ai wannan mutum wai sannu sannu lallaba masa ba zai ba shikenan sai aka ɗauki shawaran sannan shi ne dai suka sa yara da mahaukata da wawaye suka bi annabi ku je ku kashe ku bi shi ga dai annabi ya sheka din ya samu ya gudu sallallahu alaihi wasallam kuma shi ne annabi wanda duniya da lahira babu irinsa sallallahu alaihi wasallam amma kaga abin da ake masa to sai ya dawo a gurguje da ya dawo ka san inda mutum zai koma garinsu garinsu sun kishi makka kenan sai ya dawo to sai abin ya ƙara zafi ya shiga garin makka suka ji labari suka ce ina don annabi ya zauna a tsa'ib wajen wata ɗaya kamin su koro shin nan sallallahu alaihi wasallama gashi ya kawo garin makka ya shiga ashe wasu sun makiyata sun ga annabi suka sheka suka gaya ma manya wallahi muhammadun nan gashi ya dawo ya dawo eh ya dawo eh a ba za mu kyale shi ba muna kurin Allah ya raba mu da wahala ya raba mu sai suka sa mutane suka fito a bayan gari sam ina za ka je mu zan koma gida ina ai tun da Allah ya raba mu da kai ko ya raba mu da kai wannan garin ka shiga garin ka hirgita mu ina suka ce ba za su bari ba ga annabi ga gari ba su bari ya shiga ba sallallahu alaihi wasallam sai ya aika akwai dan uwansa mutsabin mutsabin addi dan uwansa ne na zumunta sai aika masa ya samu wani don lokacin da shi annabi ya tafi ya tafi da yaronsa bararansa din nan zai dubne harisa din nan wanda aka kawo sunansa shi kadai a cikin sahabbai a cikin alkur'ani ba wani sahabi da aka kawo sunansa in ba zai do falan ma kaza zai min ha min ha taran zawajnaka ha saboda ana ce masa dan muhammadu shi zaidu to tunda an ɗebe sunan to da a saisaita masa ya kawo shi a cikin alkur'ani don a ɗebe masa wancan zafi na damuwan da yake ji na da ana kiransa zaidu muhammad to yanzu kam an ɗibi sai ya tura shi ya tafi ya samu mutabin addi ya ce masa dan uwanka ya aiko ni wane ne muhammadu ba ba an ce ya yi tafiya ba e ai tafi ya tafi to yana can ne mi ya ce nan mai suna suna ta zaginsa shi muhammadun kuma na ce shi hakuri tunda dai ba an ce dole ba ne sai ya yi wannan abin shi bari a zauna lafiya da shi a cikin garin nan ya haƙiya ina son sa yana so na muna so mu zauna lafiya ya kawo mana rikici a cikin gari ka gani yanzu ɗa'ifu ya koma eh to ya ce ai kaji kaji yanzu ya zo da shi gari ne wai sun ce baya shigowa gari ce a muhammadu dan dangi baya shigowa gari garin uban nawa ne nawa ya zai hana muhammadu shigo gari ha kawai sai ya fito sai ya samu mana da yan yan yan zauna gari banza da nan yan daba Na'am.
shirya su yace ku je duk wanda yake nan in ma makadin za ta rikice ta rikice gaba daya Allahu akbar.
wallahi sai muhammadu ya dawo garin da aka haife shi ha kawai ce a hana shi to shi sai aka tafi suka yi ta suka yi ta fada suka yi ta fada ba dai wanda aka kashe amma dole su a garin jaya suka ba annabi dama aka zo ana tattare da annabi kar a jajjefe shi ko a buge shi ya dawo garin makka sai shi mudam ne ce ka gani muhammadu to Allah ka bari mu zauna lafiya dan Allah ka bari irin wannan magana da ke da Allah ka daina yanzu ka bari mu mu zauna lafiya ya fi irin wannan abubuwa ce wallahi baban ga dan uwa ba zan iya barin wannan abin ba Allah ya ce sai na ce to shikenan ka je kai ta yi ni ba zan hana ka ba amma dai ka gani ba garin nan fa da kyar ka shigo to akwai lokacin da aka yi fatu makka din nan ɗansa shi mudabin addidin yana daga ciki, ciki an kamo shi Eh, yana cikin wanda suka zo din nan shine annabi ya ce ka gansu ya ce wallahi da babanka na dare ya ce duk in sake su wallahi zan sake su Mm.
saboda babanka ya yi min da cijo Allahu akbar.
annabi ya tuna wato dattijo mutum mai kirki ba ya rena alheri Mm.
idan kaga mutum yana rena alherin da wani ya masa ba dacci ba da ba da takorinsa No.
sallallahu alaihi wasallama to shine a gurguje manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daidai lokacin haji a da kamin a saukar da ah, wa'azin fi nasi bil hajji ya tuka rijalan din na ga ma annabi aje ayi hajjin to ana hajji larabawan suna hajji amma ba su da wani wata shiryayye na yin hajji sai dai watan da su suka yi yarjejeniya a shekara aje ayi hajji to sai aka sa shekarar nan ga watan da za a yi hajji sai aka fita sai annabi ya ce to bari in bi su a arfa in gani ko zan samu wanda za su taimaka mini ya je a arfa sallallahu alaihi wasallam ya dan samu wasu yana kiran fa amma a boye fa da an gaya su kai wannan karku yadda da shi fa dan abdullahi ne muhammadun nan fa zai kawo muku rikici yace ni dai zan tafi in gani baki to nan sai Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallama sa'a samu tun shida kacal cikin mutan Madina suka shiga musulunci Allahu da akbar.
musulunci suka koma madina suka yi ta wa'azi kamin baɗi da suka dawo hajji annabi ya koma sai ya samu waɗansu Na'am.
da ya samu waɗansu to sai a kamin a a kai a kai aikin hajji an fara tunanin yaushe za a sa rana yaushe za a sa rana sai abu jahal sai ya zo ya samu walidul mughira ya ce kai dan uwa ku zo mu yi shawara kun ga bara muhammadun nan ya je ya yi mana shiri a arfa ya samu wajen ƙato shida wai ƙato yake cewa ya samu ƙato shida Mm-mm.
to kaga shidan nan sun iya kai ɗari shida idan muka yi saki sun iya kai kai ɗari shida za su mutan madina kuma kun san mutan madina wawaye ne dama tsakanin mutan makka da mutan madina akwai wani ɗan abubuwa hakan nan tun a da ko har a yanzu haka ne Na'am.
suna dan ganin su kamar kamar da gasan dai irin wanda ya shafi Kano Kano ne yana ganin mutan Sokoto Mm.
to haka suke to sai yanzu ka ce kun san wawayen mutane ne Mm.
suna iya yanzu bana ya koma ya bi su ya lallaba su ga musuluncin nan in fa ya samu sa'an su fa muna cikin abu saboda haka mu zo mu yi ittifaki magana ɗaya wadda za mu dinga shela a cikin gari duk muka ga bako mu sanar da shi ga yi matsayin da Muhammadu yake ca to ai dama muna ce mai sihirin kahinun kaza ce a'a mu samu magana guda ittifaki idan mu faɗi wannan mu ɗauke mu ce mai sahirun mu ce kazzabu mu ce mai eh, sha'irun wani wanda za su mai da mu mahaukata amma mu samu suna guda wanda za mu yi masa in sha'irun muka aje mu aje sha'irun din in kahinun ne mu aje shi kahinun in sahirun ne mu aje sahirun amma wannan shi ce kaza wannan ya ce kaza to mutanen suna da hankali za su iya kama mutanen to shikenan sai suka yi kamar da ittifaki hakan nan to ittifakin bai samu yarjejeniya ba ƙarshe dai suka ajiye ajiye dai sahirun ajiye sahirun sai je to shikenan babu laifi to shi a abu walulu bin gira ya zo ka'aba sai ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatun qur'ani yana karatun ko arhaman ne yana karanta yana karantawa sai ce kai kai kai ko da muka ce mutumin nan sahirun ne wallahi ba sahirun bane Allahu Akbar.
wannan magana da yake ba magana sihiri bane sai ya dinga faɗa wa mutane kai ko da muka ce sahirun ne fa ba sahirun bane shikenan sai magana ta bi gari ana cewa yanzu wali mugira yana yabon annabi sai abu jahal sai ya- ya shiri sai ya same shi a gida ya je bakin kirin da rayuwa S- sai wali mugira ya ce lafiya dan uwa ya ce ina lafiya fa mi aka yi ko mi an yi mana mi ya same ka ya ce abin da ya same ni ai ya same ka asha me ya kai ja to mutanen gari suna nan suna zagin ka sun ce ka lalace duk dukiyan da Allah ya baka da daukakan da Allah ya baka Muhammadu ya baka hanci ya samu abu ya baka yanzu shi kake yabo kana kiran ba sahirun bane ba kaza mu ce a ni ni ni Muhammadu ina ga abin bani ai duk garin makka kowa ya san abin da na mallaka bai da irinsa muhammadu sai ce a to yanzu da kuma da suke faɗi kai ka sani ka lalata kan ka tambade ta suna dariyanka sun ce ka lalace a muhammadu ya bi dare ya baka dukiya yi- to ni dai bai bani komi ba gaskiya na gani ce to ka ji ka lalata kanka su mutane ba sa da bai baka ba to yanzu ya za a yi a yanzu ka samu za ka yi ka lalata abin da kake faɗa ɗin nan to shine Allah yake ba mu labari anan ah, innahu fakkara eh, kutil insna innahu fakkara fa- wa qaddar thumma thumma kutila kutila kaifa qaddar thumma nazar yayi tunani yayi tunani menene zai fada game da annabi shi dai bata shi thumma nazara thumma abasa wa basar ya cije ya bata rayuwa ya zo ya bata fuska yayi tunani thumma adbara wastakbar sai ce wa qala in hadha illa sihrun yusar ba wani magana ko na ce ba sihiri bane sihiri ne ya ɗauko shi ne a can asali wurin waɗansu in hadha illa qawlul bashar wannan magana ai ko nace ta Allah ce ba ta Allah bace maganar wani ne in hadha illa qawlul bashar Allah yace eh?
سأصليه سقر sa'uslihi saqar dama na gaya maka ya rasulullah zarni wa man khalaqatu wahidan wa mahattu lahu tamhidan sa'uslihi saqar wallahi zan sahi a cikin wuta in kona shi وما أدراك ما سقر wa ma adraka ma saqar ai ko ka sa abin da ake ce masa saqara din ai ka sani abin da ake ce masa saqara ciki za ni sa shi لا تبقي ولا تذر la tubqi wa la tadhar ita saqaradin nan fa la tubqi idan aka kada kafuri a ciki ba ta barin sauran jikinsa wala tadhar ba ta barin ko guntu ta ce- ta canye ta ta tafe da ta kware fata ta canye nama ta canye jiyoji ta canye kasusuwa kullama nadijat juluduhum baddannahum juludan ghayra hali yazuqul azab idan wannan fata da nama da jijiya da kashi ya kone a koma lafta sabon nama da fata da da jijiya sai kuma su koma konewa La- sauslihi sakar ma adraka ma sakar la tubqi ita sakar din nan ba ta barin sauran jiki ko nama ko jijiya na shi kahunin da aka sa wala tadar ba ta barin komai ko gashi ba ta bari لواحة للبشر lawahatul lil bashar ku gaya ma shi walid ibn mughira da wannan mugun tsoho da yazo ya ingiza shi kamar ya shiga musulunci amma ina na kalata di man abatta shirya wurin Allah take shi sa walid ibn mughira din abe musulunta ba amma dai ƴaƴan sun musulunta amma ba za su amfana da shi da komai ba tunda shi ba su- bai bai musulunta ba lawahatun na gaya maka ya rasulullah la tubqi wa la tadhar law- lawahatun mai kwan mai mai kwa- kwa- kwandewa ne lil bashar ga fatar jiki ta ta ta, ta kwande fatar jiki ta kone ta ta babbake ta ta zabarbake ta haka muke yi da fatan kai ma duk haka za ta yi za ta yi masa عليها تسعة عشر alaiha tis'ata ashar ita wannan wutar fa tana da mala'iku goma sha tara in ji waɗansu wasu tafsirai suka ce sahu goma sha tara نعم sahu goma sha tara kamar a can ah, wa hamilu alshar bika faqam yawma idin samaniyatun Mm.
wa zunga ce sahu takwas wa zunga ce a a, guda takwas to al mashhur dai mala'ika goma sha tara ne an ka aje wa wannan wutar don ta bada bane ta ko ko sifa ko ga wutar tukuna kamin a zo a kada waɗanda za a kadawa a ciki a bar shugaban mai kula da wutar shine maliku نعم آه، عليها تسعة عشر
وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر
وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين آمنوا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وازداد الذين وازداد الذين آمنوا إيمانا ولا تاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنين وليكن الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو آه، وما هي إلا ذكرى للبشر to da aka yi wannan magana cewa tis'ata ashar akwai mala'iku goma sha tara ga wannan wuta sai wancan katon tunda wai an bata masa rayuwa kaji dai thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar fa qala in hadha illa sirrun yusar to da aka faɗa masa haka sai ce ah mala'ika nawa hauka ni na azaba shi Muhammadu da yake tinkawon yana da wansu abubuwa da yawa wato mala'ikun ma masu tsaro goma sha tara ne ya ce maganar banza ke da kai mutanen maka ina samari ya ga- gamu ashe cikin kunnan ba mu da wanda suke iya dumfara mutum ɗari a wurin yaƙi ce a to cikin makan nawa aka sani suna da yawa wannan ce ni mutum ɗari ina iyawa da su ni mutum ɗari ai na sani dama samarin mun sha haɗa ku da mutum ɗari ku yi mana maganin su ce eh to kun ji wai mala'ikun wai muhammadu wai masu tsaron wuta wai guda goma sha tara ne to ni ku bar ni da goma sha bakwai subhanallah na bar muku biyu Mm-mm.
na bar muku biyu duk garin maka samarin ku da da cija su yi zaman su wanzu ka gaji da mata su yi zaman su amma samari ku tunda kowannen ku mana iya da mutum ɗari to ni goma sha bakwai ma ku bani da su na bar ku da biyu Allah ya ce magana banza kenan kai wali ibn migira ka ji da kyau ma janna ashaban eh, wa ma janna ashaban nari wanda muka ce maka masu baku wahala a wuta ba huwa su bane illa mala'ikatan wallahi ba mutane bane Mm.
kai kai ka ji da kyau fa kai ta kanka ba mutane bane mala'iku ne kar ka manta mala'ika daya aka sa suka zazzabe mutanen annabi ludu suka yi sama da su wajen anna aliha safila Mm.
kar ka manta adawa mala'ika guda ya zo ya turo musu iska kawai iska ya zazzabe su adawa gozubi ku karhi Mm.
ya ana maganar adawa ai ba a maganar ku Mm.
kar ka manta samudawa mala'ika hawa kawai ya musu ya ce kai kai kai sai suka hirgice suka suke suka faɗi suka mutu Allah akbar.
ba koyi maganar ma a daga hannu balle a yi maganar jiwa ko duka ko tunkuɗa ko guda ba a yi ba ha a kawai malaka ce kai kai kai sai suka suke saboda tsoro suka mutu duk suka zama matattu to a duniya fa ba mu ba mala'iku su zo da sifan so balle su yi aiki a wuta ne fa aljanna kuma tuni mun gaya muku alaiha mala'ikatun gilazun shidadun Mm.
kamar yadda hankali walilul mugira wa ja anna ashaban nari ba mu a- sanya masu kula da wutan nan ba illa mala'ikatan face mala'iku ne Mm.
wa kuma ja'alna iddatahum yawan sunnan da muka ce maka guda goma sha tara ne ba mu sa su suka zama goma sha tara ɗin ba illa fitnatan lillazina kafaru sai Na'am.
dai ya zamo jarraba gare ku ku kafirai ku ce ah, oh, sha tara ne kawai kamar Mm.
irin ka kai walilul mai gira Allahu akbar.
ai mala'ika guda ma ya ishi duk halakar da mutane da duniya da abin da duniya ta kumsa gaba ɗaya mala'ika guda ya isa ko mala'ika gudan ma ya yi yawa ya yi yawa illa min dalilin kafaru liyastaqina allazina utul kitaba saboda su ko waɗanda muka ba littafi yahudu da nasara su samu natsuwa liyastaqina allazina utul kitaba wal mu'minuna da su da mu'minai su allazina utul kitaba yahudu da nasara za su samu natsuwa ne don su san a cikin attaura haka muka rubuta guda goma sha tara ne Na'am.
don su san wannan karatun daidai da nasu san wannan muhammadu nan ba maganar kansa ne yake ba Allah yake gaya masa su ko mu'minai su ƙara imani isa in ladina utul kitaba mu'minuna wa zal ladina amanu imanan su ko masu imanin su ƙara imani Mm.
wala litaba ladina utul kitaba wal mu'minuna su alladina utul kitaba na kuma littafi wudun da nasara wal mu'minuna da mu'minai sauran jama'a mu'minai wala litaba su kan ba sa shakka la taba ladina utul kitaba mu'mina wa yaqul ladina fi qulubihim maradun dan su wanda a cikin zuciyarsu akwai kafurci wa yaqulu fi qulubihim maradun wal kafiruna da kuma sauran kafurai wanda basu musulunta ba da wanda yake a cikin zuciyarsu akwai ciwo na munafuci domin akwai munafukai tare da musulmi wanda Allah yake cewa fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada Mm.
wal yaqul ladhina fi qulubihim maradun wal kafiruna da wanda a cikin zukatansu akwai ciwo na munafuci da kuma kafiran na gasken gaske su ce ma za a rada Allah bi haza matsalan mi Allah yake nufi da irin wannan misali Mm.
kamar yadda ya ba da misali da ba'uda suka ce mi Allah yake nufi da irin wannan misali na na na ba'uda ba Allah ce a na Allah la yastahi yadriba matsalan ma ba'uda ta ma fawqa Na'am.
ai bai Allah komi sai ya buga misali da shi mana tunda bawan sa ne komi komi ne ne bawan Allah ne وليقول الذي في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يدل الله من يشاء ويهدي من يشاء tafi dai haka dai Allah yake Yak- yake batar da wanda ya so yudillu Allah man yasha'u kamar haka Allah yake batar da wanda ya so wa yahdi man yasha kuma kamar haka Allah yake shiryar da wanda ya so wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu Mm.
ba wanda ya san iya matukar mala'ikun ubangiji sai shi shi Allah Na'am.
da haka dan kayi mun ce goma sha tara mun ɗebo ne so mun taɓi ne Na'am.
bakin ramen wuta ne masu bakon gate ne kawai su ma mun sa su ne mutum guda mala'ika guda ya ce fake gate ya yi maganin kowa da kowa amma mun sa su har sha tara don su ba ku tsoro Na'am.
wa ma hiya illa zikira lil bashar Mm.
wannan abin da muke faɗa ba wani abu bane banda tunatarwa ne kawai wa'azi ne muke yi ga duk wani mutum mai mutunci wanda ya san inda aka fito da wanda ya san inda za ana to don ya zama wa'azi a wurin sai ji tsoro ana gaya mana ne don mu ji tsoro mun ji yanda wutar take mun ji yanda wani ya ma annabi ga wanda Allah ya yi da shi yace a bar shi da shi zarni wa man khalqatu wahidan in kam Allah ya ce a bar shi da mutum kam to wannan ka akwai magana an ɗebe annabi muhammadu a ciki wanda yake ainihin rahmatin rabbaniya shine tsakani allah ce bani da mutum kayan mutum ya shiga haɗari allah ya kiyaye mu كلا والقمر والليل إذ أدبر kalla wal qamar wal layli id adbar kalla allah ce ko kusa ba haka bane kana tunanin mala'ika goma sha tara kana ganin abarka da sha bakwai ko wallahi ba irin su bane kar kai tunanin mutane ne kalla wal qamar na rantse da wata allah kenan Na'am.
in duk abin da ya ga dama sai ya rantsuwa da shi ya yi rantsuwa da duhun dare ma wallaili idza ya ga sha ya yi rantsuwa da da, da hantsi wa duha wani lokaci ya yi rantsuwa da daren ma gaba daya wallaili haka dai da tauraro ma ya yi, wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum komi Allah ya so sai ya rantsuwa da shi Na'am.
saboda shi bawan sa ne ko menene amma shi kan ba a rantsuwa sai da shi tabaraka wa ta'ala ba abin da ake rantsuwa da shi sai dai Allah ko sifofinsa tabaraka wa ta'ala sunayensa ne ko sauran sifofinsa kalla wal qamar wal layli iz adbar kuma ina rantsuwa da dare lokacin da ya daga ya juya kenan rana ta shigo Mhm.
والصبح إذا أسفر wasubhi idza asfar kuma ina rantsuwa da safiya lokacin da ta yi haske wasubhi idza asfar Mhm.
إنها لإحدى الكبر innaha lahidal kubar ita wacce abin da kaji mun faɗa sa uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar innaha ita saqaran da kaji mun faɗa la'ihdal kubar tana ɗaya daga cikin manya manyan gidajen wuta da muka ajiye ai ba gida ɗaya bane idan sama annabi yace ah, man kadaba alayya muta'ammidan Mm.
falyatabawwa maqadahu minan nar Allah kiyaye mu duk mutumin da ya min ƙarya da gangan fa ban faɗa bai ce na faɗa ce kun san wutar tana da yawa guda bakwai ce to mutum ya zabi wanda yake so kaji dai zan magana sakara akwai habu habu akwai laza akwai hawiya akwai jahannamu akwai sa'ira akwai laza guda bakwai ne kowace ba daɗi an ce wata fi dama dama ba dama jahannamu ya salauna Mm.
bisal masir Mm.
wadda musulmi da suka yi batan kai su za a sa ciki ta fi dama dama an ce shigo dan wuta wanda fi kowa rashin shan azabar wuta shine mutumin da za a kawo shi a bakin wuta a aza masa garwashin wuta ta kafa matakin kafa na kafar dama da kafar hagu shi ba cikin wuta zaka sa shi ba bakin ha- kofar wuta kuma ta jahannama din ba wucin mai zafi ba amma sai a sa shi taka garwashin wuta kafar dama da hagu wutar ja- wutar jahannama din garwashin ta ne kawai za a doko to sai kwanyarsa ma ta dinga ta farfasa saboda zafi shi shina ganin yafi kowa shan azaba annabi ya ce ba wanda yake da sauki saukin azaba ta ƙarshen ƙarshe kamar sa Mm.
Allah ya kiyaye mu to kaga ko irin wannan aka ba mutum minti ɗaya irin na lahira ai hadari ya same shi balle an ƙona mutum a cikin wuta an babbaka ya sha babbaka ya sha bugu kaga wannan akwai hadari alhamdulillah lokaci to to alhamdulillah Allah ya mana gafara Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu da wannan wuta mu dai ake mawazi inna hadhihi tazkiratun man sha'a takhadha ila rabbih sabila Allah ya samu yi ƙarshen ƙwarai Allah ya biya Amin.
bukatunmu Allah ya biya bukatu wanda suke musu addu'a آمين Allah zaune da mu lafiya Allah zaune da mu lafiya Amin.
barka Amin.
annabi sallallahu alaihi wasallama آمين yayan mu da malumin mu duka Allah ya yi musu gafara ya sa ka musu alkhairi ya nan Allah ya kara musu karama آمين masu mulkin kasan mu Allah ta'ala ya saita mana su ga Amin.
daidai abinda ba daidai ba kuma Allah ya ture mana su ga tunanin Amin.
shi da aikata shi mu ma Allah ya mana haka آمين barka annabi sallallahu alaihi wasallam آمين بسم الله الرحمن الرحيم.
فاتح صلاة الفاتح الحمد لله رب العالمين آمين.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آمين.
إياك نعبد وإياك نستعين آمين اهدنا الصراط المستقيم صراط آمين.
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق آمين.
والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق آمين والهادي إلى صراطك آمين.
المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين وسلام على المرسلين والحمد آمين.
لله رب الحمد العالمين لله رب العالمين